عليه السلام مكية ومئة وإحدى وعشرون آية jama'a wannan sura ne da yake bayanin annabi hudu an sauke shi a garin makka banda waƙin salata da fala'allaka tariqun banda ita wa ulai ga yuminuna bi banda wayannan tana da ayoyi ɗari da ahirin da biyu ko da ahirin da uku daidai mm.
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim mm.
ألف لام را كتاب الحكمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم Alu كبير da lamja ya da ra wannan harufa guda uku Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika hadha kitabun wannan littafi ne ukimat ayatu wanda Allah yake kyautata ayoyinsa bi ajibin nazami idan ka kula yana da ban mamaki wajen tsari wa badiul ma'ani da qayatattun ma'anoni summa husilat daga baya kuma Allah ya ce fusila muka raba ai bayyana bil ahkami muka bayyana hukumce hukumce wal qisasi da labarai wal mawa'izi da wa'azzaka min ladun daga nan hakimin gwani kabiru mai bada labari kaje da lamarin yake bayan nan aka rarraba hukunce hukunce da qisasi da wa'azi wannan hukuncin daga yana min ladun hakimin kabir da gurin sarki mai hukunci mai bada labari yasa duk lokacin da aka ma hukuncin da ba qur'ani ba ka halaka eh idan Allah ya sa ta ratsa da kai an kai ka kotu addu'a ma hukunci da alqur'ani idan ba za a ma ba kai aka cuta ka daga zuwa kotun Allah amma duk wanda a wannan zamanin aka yi masa hukuncin da littafin da ba qur'ani ba gun Allah bai da hanzari yayi to ai littafi dai aka sani littafi dai ne littafin Allah kuma ma da wani wanda ba wannan ba lahira za ka kare kanka ne ba za ka iya ba ba za ka kare kanka ba ba wani littafi da aka sani babu constitution dama malamai sun faɗa kunce tushe kaji constitution din kunce tushe da yi ake zuwa warware hukuncin qur'ani ka san tuyan qur'ani za a warware da shi kiyan qur'ani ne yayi to haka ma hukunci da kiyan alqur'ani ba ka yi ga uku ba eh ga hukuncin da me aka rasa babu abin da qur'ani bai kawo ba amma malam abin kunya kaga malami mutum malami da hi da tarbansa dogo da rawani an je da hi kotu malam wani yau yana hiriya taku ne yana cewa to sai dai litinin za mu koma ana karanta malami dokan kasa wanda ba qur'ani ba yana to idan kai ka cuta wannan za ka yi magana ka ce alƙali a dube ni ni dattijo ne ba abin da muka sani sai qur'ani kuma shari'a da qur'ani a to yi kenan wannan abin da kuka yi ne abun Allah dai ina da hujja ni ban san komai ba sai qur'ani da abinda qur'ani ya hukunta na ji abinda qur'ani ya hana na hano na yi laifi amma hukunci da alqur'ani in an ji to kana da bakin magana amma idan kai aka cuta aka kai ka kotu to an raga fita malam a dubi qur'ani a'a ai ba da qur'ani za mu hukunci ba an raga ta malam ni aka cuta eh to na daga Mm, na daga tsaron wani kotu za a kai mu alƙalai ba bakin mu dai ba wani kotu za a kai gace kotun Allah zan yi hakuri in ka mutu na mutu a lahira sai an sake bude fayil yi kun Allah na daga ai mutuwan ma kaman gobe ne na daga ba da kai aka cuta ba shi kenan jikin da dole ya zanyi ka daga amma a kurin kana zaune kana malami ana ran ma a dinga zuwa da kai kotu ko kunyan Allah babu yara ƙanana yan shekara ashirin da biyar yan shekara ashirin da uku ta kuma da farin gemun ka sai an ma shari'a da ba ƙur'ani ba an kaje ne za a gaya Allah sai ka bar yara su tafi da abinsa na yaranta qur'ani gaskiya ne hukunci gaskiya ne Allah ya faɗi gaskiya a bar Allah a je wani gurin kuma har ka je ka saurara wallahi kai ma mai laifi ne a gaban zati mu je
ألا تعبدوا إلا الله مم.
إنني لكم منه نذير to وبشير ga ji kuma na laifin Allah ta abudu aka je kada bauta wa kowa ai bi Allah ta abudu kada ku bauta wa kowa in ji Allah illa la sai dai Allah madayyancin sarki inna ni da kuma cewa ni a gare ku minhu nazirun mai gargadi ne bil azaba da azaba in kabarta idan kun kafirce ma sarki Allah wa bashirin kuma ina muku albihir bis sawabi da lada in amanta idan kun ba da gaskiya mm.
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتيكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير bayan nan annabi hudu ya ce da su ga mutanen sai yake labarta musu wa anin sagafirin rabbakum jama'a ku tuba ba ku koma ga Allah fa halin da yake ana magana da na da ana magana da na yau shugabanni ku tuba fa kada mata riga da ku fa Eh, mai aukuwa ta kusan aukuwa da dan kwanikinka Allah ya ma ni'ima ya ma rufin asiri an je ka shugabanci talaka Allah ya ma daraja inda ka yi laifin ka tuba inda laifi ne tsakanin bawa da Allah Allah tsakanin Allah da bawa zai yafe ma idan kuma kun zalunci bayan Allah ku kira wasu ku ce jama'a ku yi ga gidan rediyo ku ce jama'a ku yafe mana yahudu da nasara ne suka samu mun tuba in wani bai yafe ba wani zai yafe la Allah ko Allah ya ji kanku amma wannan halin Allah ya ce mutuwa zai zake muku a haka kwa yadda yanzu ku je gaban zati alif taghfiru rabbakum ku nemi gafaran Allah sun matubu ilai irjiu ilai ku koma zuwa ga Allah bi dace wajen yi wa Allah da yi ma ji kun kun tuba sai Allah ya je da ku dadi fi duniya nan duniya mata jin dadi sanan kyakkyawa bidi bilahi da daɗin rayuwa wasu ya riziki da yalwan arziki shi din ma ba dadewa za a yi ba ila ajalin musamma Allah ce za ga lokacin da muka ambata muku huwar mauti ne lokacin mutuwa wa yuti kuma sai Allah ya bayar fil akhirati da lahira kullu zi falalin duk wani ma abocin falala fil amali cikin aikin da ya aikata falalahu sai Allah ya bayar sakamakon sa wa in tawallahu wa in tawallahu fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir Wayan tawallau idan kun juya fa mutanen Makka da kafirawa mutanen annabi Hudu da na yanzu mutanenmu na ƙasa. Kun killace mutane kun ki sakinsu sai sati biyu yayi ku tuba fa. Wayan tawallau idan kun ki fa kun ce dole sai kun cika wannan kwanakin aka yi sanadiyar mutuwar rayuka. Wallahi mu da muke muku wali fa inni akahu alaikum muna je tsoro gare ku. azaba yawmin kabir akwai fa azaba rana babba malam mutum baka bayi ci ba baka bayi sha ba ka rike yi kuma har ya mutu yanzu abin Allah akwai gyara ku saki bayan Allah mana kuma Allah ya sake ku kar ku ce za ku kai su lokacin da kuka yi ba lokacin ku ba lokacin Allah bane ba ba lokacin Allah bane ba alƙawari kuka yi da Allah za ku tsare su sati biyu ba ba kuma yarda ya kan haka ba kuma ku ba Allah bane bayan Allah ne to ku sake su tun da wuri eh amma idan kun ki yaro jariri ya mutu wani kyanda ya sa ya mutu ga kyanda ga zafi da mutane ba su nema abinci ba suka zama wannan tsarewan shine sanadiyar mutuwarsu ko mu da muke muku wazi a gun Allah ba da za mu ce dama lokacin gyaran kun bari ya tafi ya kai gaba kaɗan me kake cewa إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير baya kaɗan me kake cewa وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير idan kun yi kunnen wayar shegu ba ku kula ba Allah ya ce shi kenan fa inni akahu alaikum muna je tsoro gare ku dai azaba yawmin kabirin fa ku daina ganin kuna azabtarwa za fa iya azabtar da ku fa idan kun fi karfin su fa Allah ya fi karfin ku azaba yawmin kabir akwai azaba rana babba mm.
إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء da ku قدير da kuka zalunta da ku din kanku in ji Allah ila Allah marjikun duk za ku dawo ku zo gurin Allah fa da wanda yayi da wanda aka yi wa dan Allah ya ce da za mu tattara ku guri daya idan mun tattara ku guri daya Allah ya ce huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa min azabi hina da bada lada wala azaba da azaba wa nazala wannan aya ta sauka kamar wawul bukhari an ibn abbas man kana yasahi an yatakalla cikin mutumin da yake jin ciwo ya kadaitu aw jami'u ko ijma'i fa yabda- fa yabri ila zama ya shegu zuwa ga kan wakila fil munafiqin wasu malaman sun ce akan munafikai ne ya Allah ya ce ألا إنهم يصلون صدورهم لينتكفوا منه ألا إلا ينتكشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ala ma'ana na innahum cewa sun yasununa sururu ma hakika kirazan su suna jin ciwo akan haka liyazaqahu a sururun kirazan liyazaqahu minu domin su boye Allahu Allah alama anan na'am shine yayin da yazaga yau na suke riban siyaba wata babu sai daga dauna sai su kama zallabe kansu ya alama ta alama yasiruna Allah bai yi ne yake masani da abin da kuke boyewa jama'a ma yusiruna wa ma yulinuna da wanda kuke bayyana fa la yubni izgifa'ukum boyewanku ba zai wadatar da Allah komai ba mhm.
إنه عليم بذات الصدور inna hu cewa zargi Allah alimun masani ne bi zati sudur ga maboci a kirji bi ma fil qulubi da abin da ke zukata wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha Mm.
kullun fi kitabin mubin kuma min din za'ida ne ma min dabbatin babu wata dabba mai dindigi a bayan ƙasa bil arabi a bayan ƙasa hiya da ma dabbu alaya wanda yake dindigi a bayan ƙasa illa ala lahi rizqa arzikin ta yana gun Allah ta kabulu zai fadala min ta'ala wannan falala ne ga Allah madaukakin sarki ya za duk lokacin da Allah ya ma dalili ya za ma mutane a karkashin ka kai adalci idan Allah ya baka almajirai kamar zamanin da muke da mu da ku to ka daina wani alfahari cewa ni nake baku abinci ba kai bane Allah ne kai dai sababi ne ba kai ma za a yi amma ka gwada ka mutu ka ga za a fasa ba za a fasa ba ai. baka taba jin mai gida ya mutu an fasa cin abinci ba ko to Allah ya ma mutane a karkashin ka ka dinga adalci ka daina jijji da kanka ai ni nake kaza ni nake baka yi Allah ne mai yi haka nan kuma da kai da iyalanka a gida ni nake nema muku ci neman ne naka ciyarwan yana hannun Allah ko Allah ya ga wani attajiri mai dan abin hannu mutane suna karkashin ka suna dan cin abinci ka ce baka yadda ba ta da su mutanen bakin rumfa na da taye su ba na son ganin su karka ya haka an sun tayin ma za su ci eh sai ga mutum ya izza ya tashi kaga iya wanda suke nan zuwa nan gurin ya ta da su gaba daya sai a samu talaka su je su same ka alhaji wane filin ka na guri kaza da kasu ya nan muke cin abinci wani ce a tayi ya ce ni na ce a tayi to an tayin za su ci idan ba ya gaje da kewa wanda ka tasa ba wanda zai mutu sai dai taron kwana Allah ya ma arziki kamar a ci arziki karka daina jani ba za a ci arziki na ba kai ma arzikin wani kake ci ko kuma Allah ya ajiye ma wasu yara a ƙarƙashinka suna sana suna sana har sun dan bude shago nan gaba kuma kai ya gaiwa ne bude shago wallahi sai na karya shi ni ba zan yadda ba ina ni za a mun haka wallahi sai na karya shi kurin ya ji ka sa ya kotu ka lakkada masa lissafin ƙarya ka ce kana bin sa miliyan biyu sai ya bi ka in ba haka wallahi zan walakanta ka ni zan walakanta ka zan walakanta ka ba mun haka kai hakuri eh kai ma za a walakanta ka a to kai da zaka je lahira kai dai abin da kai ba zaka je lahira ba za a gani in ka zo ka tada yi ka ja tada yi a kulle ya gun a ba mu kulli awa irin da hudu na baka ba na mukulli na aljanna ne kai ka daina tada hankalin ka mukullin aljanna ne a har ka ce da mutum ka bari awa irin da hudu a ban mukulli ta an baka mukulli sai ne an gaya ma kai gane je ka biya hankali Allah ne mai yi a bani na kulle ya goma ni ba za a ma sai da kayan ba ka kulle in ka mutu ma za a bude dan ka an kai wasa ma wannan dan zai sayarwa na kulle ma ni ba zan yi ba kana ta wani kumfan baki ba za ka sayarwa to kar ka yi ba inda za a je sai Allah ya kakara ma talauci a je ka ba dillalai ya goma idan an zo za a sayar wani masoyinka ne zai sayi masoyin naka to a matsayi yake sai zai sayar wanda ba ka san bayan ya kana biyu kama kuma sai shago ya cika da kaya sai ka biyo ta gurin ka kore kuma yana shagon ya bugu da alhaji barka da sama lafiya wane ne wane kai me ya kaka nan kaje ya ce alhaji mallaka na ne yayi Allah ne bani ai lokacin da ka sayarwa da wannan shi ne ya gaya mazu shi ne fa gashi kayana ne mallaka na ne alaji ga wani ma kusa da hina bude sai na ruwan Allah a duniyar ta kashe Allah ya ba yadda kai ya kuma nan gaba ma za ka ci abinci a karkashin sa in dai kai da zamci bi ta titin ma wata ran har naman biya bai baka da ka dama na alaji ga naman biya ai haka a to alaji da ai ka kyauta mana wannan ba shekan bane ne ga zakani alaji ai ai farfesu yanzu da da farko ka bi da daraja ka ce ya mallaka a cikin daraja da ka ga haka da dangote buhu zai dinga yaka a gidanka za ka ji an zo da irin babur din nan wayo kuɗi na ka ji tattattattattattatt za ga ya sauka in ya zo mai gida yana nan a ce a yaya ga gida alaji eh alaji wani yana nan yana zuwa zai dinga alaji lafiya lafiya ya gaji a wani alhamdulillah alaji ga dan shinkafa ne buhu ɗaya ayyukan Allah alaji abin da dalilin ka muke jin arziki ka bar mu a shago kuma Allah ya bamu ai dole ai haka mai gida madalla na gore watan gaba ma zai kawo to an yi a hannun hausa suka ce tuwon girma menene ne miyan sanama ko to an bi ta inda ya kamata amma kana ta kumbura kana cewa ba zai yayi ba kuma an za abin ya yayi kuma sai kunya kuma Allah ya arziki na Allah ne mutane suna gargayin ka ka dinga yin adalci wa ma min dabatin fil ardi وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مم.
كل في كتاب مبين Allah na ce babu wani dabba da yake dindigi a bayan kasa illa ala Allah rizqu Allah ne ya lamunce mata arzikinta ta gaba da bi badala minhu ta'ala wa ya'lam mustaqarraha Allah yi ne masani da matabbaci maskanu ha mazaunin sa fi duniya nan duniya aw sulbi ko a tsatso wa mazauda ha da inda aka ajiye ibadar mauti bayan mutu awarahimi ko a mahaifa kullun dukkanin wannan mimma zikirin abin da muke ambata muku fi kitabun mubinin yana nan alal mahudi a bayyane وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أبدا مم.
ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Allah madaukakin zargin ce wa huwa alladhi ne zargin da kalaka samawati ya halitta zaman nan bakwai wal arda da kasai bi sai ta da ayyamin arane ku shida awwalu wa farkon sa al-ahad al-ahadi wa akiru wa qaryan sa al-juma'a da juma'a wa kana arihu qabla kalakuma kafin a halitta sama da kasa al-aryin sa alal mai yana kan ruwa shi kuma ruwan wa huwa alamatan rihi yana kan iska eh duk da mai littafin bai faɗa ba shi kuma iskan yana daga kudura ta Allah eh al'arin yana kan ruwa ruwan yana kan iska iskan kuma Allah ya rike shi a cikin kudurarsa shi iskan yana kan kudura yana kan kudura li yabluwakum yayi wannan ne dan ya jarrabe ku mudallabun bi kalbi ay kalakahuma wa ma bi imam manafi'un lakum sai zama amfanuwa gare ku misalihun ya zama masala liyaktabirakum domin Allah ya jarrabe ku ayyukum wanda dayan ku ne a hasanu amala wanda yake da kyakkyawan aiki a ɗuhu lillahi wanda zai nuna da ga sarki Allah wala in qultu ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين wanda ya kulli ya ma- ya manzan Allah wallahi da zaka ce da su inda kuma cewa ku wayannan mababu na ababan tahi ne haka zaka fassara shi min ba da mauti bayan kun mutu la yaquluna allazina kafaru da zaka ji wayanda suka kafirce ma Allah suna cewa in ma hada alqur'anu ai wannan qur'anin ba komai bane annadi wanda yake furuci bil ba'zi da tayin kiyama wallazi takawwala da annabi suke nufi illa sirr mubin sai su ji ai dabo ne a bayyane suna nuni ne ga wannan annabi namu Mhm.
ولئن قيل عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يهبسون ألا على يوم يأتيهم ليس مسروفا عنهم مم.
وهات بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن Allah ya je a karna anhum al'azab da za mu jinkirta musu zuwan azaba ila mu ji ummatin zuwa ga zuwan wani lokaci ummatin a nan lokaci ma'aduda ababen kididdigewa haka za ka ce ababen kididdigewa la ya kuluna da za ka ji suna faɗa al'izi za masu izgilanci ma ya bi su ba ka ce azaba zai zo ta me dare azaban ne ma yamna hu minan wai me yana azabun bai sauka bane dan izgilanci za su faɗa haka yanzu wannan bayani na gaba Allah ne magana qala ta'ala ألا يوم يأتيهم ليس مسروفا عنهم ala ma'anan na'am yawma yadin kaga nan da azaba zai zake musu to fa laysa mazru ba hu wanda yayi zai mai da azaba madahuwan ano ba wanda yayi zai je musu wa haqa وهات بهم ما كانوا به يستهزئون wa haqa bim ta sauka gare su ma kanu bihi na abin da suka kasance yastahzi'una na abin da suke kiryanci min al'azabi na zuwan azaba Mhm.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا من مم.
إنه ليئوس wanda كفور ina zagan al'insan Allah ya ce da za mu ɗanɗana mutum kafiri minna nan gare mu rahmatan rahama gina wadata wasiyatan da lafiya suma na zana aminu kuma daga baya sai muka cire lafiyan muka cire wadatan inna hula ya in ka same za ka ya fi dare kanudin min rahmatillah ya fi dare daga raman Allah kuhurin yana tsananin kafircewa shadidul kufri bi yana kafircewa Allah yana ba mutum arziki yana ba arziki lokaci kaɗan ma da haka waye gari ba arzikin kwanan gaba shi kenan sai fi da rai kafiri dama haka yake Allah yana barwa ba amanta da lokacin da da aka samu Hmm, ko wani ga- mai kuɗi ne a garin ku da ka kula yana da motoci guda biyu ku hudu sai ka ba da labarin ɗaya ta kife ɗaya kuma injin ya buga an sa gihiri ɗaya kuma gahi nan dai ya je bai da ba kwastan sun rike tun kaje kana fira da hiwa ne ya ce amma ko za mu yi arziki ne ai mu da arziki mun kare kuma alhali gahi da lafiyarsa ma fa ya fi dare babu ya fi dare ba rabo yi mana ai ba a zo mutum ya fi dare da rahamar ubangiji ya sa ko a garin ku ne shekaran da kai samu da wanda ba kai samu ba kara ga bambanci eh sai dai a ni'ima idan Allah ya sa bana kamar me muka biya nan albasa ko bara an samu ko banan an ce ya kada mutane to kai kai murna irin na baran haka Allah yake sa kai murna ka ce na gode bara na ji daɗi na ji daɗi sai kai murna amma kana bakin ciki ba kai da Allah ba bana mun faɗi a ka faɗi bara ba ka tahi ba haka ya garin yake zuwa yi to aka damuna ma shekaran da ka samu ai ba cewa aka yi ka faɗa ba in mutum ya samu ba ka ga mutum yana da wani hali shi mutum ban ya samu baya magana amma kaga yana yawan surutu rasa waye wallahi bana ya kada mu wallahi bana ya bara ba kai wannan kukan ba ka ji munafiki a to baran ma ba da ka ji daɗi kai magana ne duka duk ɗaya ne yadda aka aiko ma wancan bana ma aiko ma wannan karɓi wannan din ma da hannu ji kamar yadda aka ba ka wancan ka dinga lissafa alkhairi da bakin ciki ran da alkhairin ya zo ka gode in bakincin ya zo ka gode ka gode da an samu ai yi mana in Allah ya za a shekara bakwai kai samu to in ba barin shekara bakwai aka yi ba kar ka kai wa Allah kuka wani ya bana an fada gaji ai shekara bakwai muke samu abin da bana ne kurin in ba ya zo ma gaji a samu ma ba wajen bakwai muka yi ba shi ma rayin dadin ya yi daidai da na dadin amma yanzu daga ko rasa sai yawan surutu wallahi ni wallahi ni bana abin ya kada ni to ya kada kai wa Allah karan Allah za ka kai gurin mutane bawan Allah ka ji tsoron Allah mana Allah za ka kai kara gurin waya hana ka ne ne Allah to amma kana cewa wallahi ni ban samu karan Allah fa kake kaiwa gurin halitta a yi tsoron Allah jama'a nan da ba ku samu ba ku gode wata rana an samu kuma nan da Allah ya dora ma jinya ka daina kuka wata ran ka ji lafiya ka manta da annabi ayyuba sai da jikinsa ya zama jinyar daga kahi sai fata tsutsa zai fito ya gudu sai ya kama tsutsan ya ce zo nan Allah ya ce ka zauna amma da ya jinya shekara bakwai matarsa rahama ta ce annabin Allah ka roƙi Allah mana Allah ya yi ma ya ce rahama ya ya ka fara jinyan ma rahama lokacin lafiya mun kai shekara arba'in ai muna jin ana cikin lafiya ko ya ce ki bari mana jinyan ma ko arba'in ya je sai a roƙi Allah amma yanzu aka fara fa abinda ba kai shekara bakwai an fara jinya daga kai sai fata har ya yi sa roƙi Allah a jira mana to amma kai bana kare baka samu ba fa fa fa fa fa fa fa duk ka da hankalin mu ka ta da hankalinka ka ji tsoron Allah mu ba haka ake ba wata rana an ji dadin mu je gaba ka dan na'am wala ina zakuna hula ma ba da rarra masar hula kulan na zaba sayyatu ani Innahu- innahu la farihun faku Allah ya ce wala inna zakanahu idan mun dandana masa na'ama a ni'imomi ba da rarra a bayan jinyar fakarin wahidat maza wanda da can tafiya mai laye kudu na zaga jace za ba sai ya tu anni ai wannan mummunan ya tafiya garin wala mai ta kawar zuwa duwa bai aka da gure da wala shekara Allah ba zai gode ba ana nan da Allah ya kawo ikonsa da shekara ya jiyo zo malam yana yi sai ga ya samu buhu dubu a je gonan wane da ya zo a zubar a je a zubar a je a zubar malam nan da nan kuma sai je sai kanta dama arzikin kenan aka za ka ajiye mota ya kai wa ne ce Allah kanta na siyo a wani da a bara an ce ka faɗa ya tafi ayi ba zai gode wa Allah ba wala ka ga na sai mota ba ne yanzu ma zan je sai injin bayi guda biyu to bayan nan ba yanzu ma zan je zan sai wata mota gwam haka ta hawa zan yi Yau, a buhu dubu na samu akwai wanda ya noma iri na babu akwai wanda ya noma iri na babu to kai ne na daya shikenan shikenan ba mana ba alhamdulillah ba sadaka ba kyauta shikenan haka an za a yi wa Allah ba za a gode ba ai ba haka ya kamata kai ba tunda da can ba a yi ba yanzu ka gode makotan ka masu karamin karfi su san ka samu ka ba wannan ka ba wannan yan uwa iyaye kowa ya ji daɗi kai din kuma nan gaba a dafa abinci kai sadaka in ka samu mutane mun gode Allah ka ga bara muna cikin wahala bana ga Allah ya kama da canji mun gode Allah alhamdulillah makocin kama ya ji alkhairi a gonan da aka farbe albasa ma ka zubar da kaman buhu bakwai a ƙasa ka ci almajiran su zo su yi ba wannan ba to a yi ba mana in mutum zai fita hanya ka ce kai kai mai fitewa kai zo mana zo da me za ka yi ba ka ce ga riga na ya ce a ya fi nan ya za a baka albasa kai gidanka a riga kawo mayafinka dai Allah ne ya bamu ɗauki a kai da Allah kai shi ma ka masa kaya ya ce ya yi za kana gara ya ta alhamdu da Allah ka ga wani yana ficewa ka ce zo nan yi ma makiyaya suna kiwo ka ce a kira wasu ba sai suna tonan maka ba ku zo su ba ga bakin rigansu wannan ma yi ba wannan ma yi ba matafi ma bashi in ka zo kofar gidanka kuma kamar amalan ke biyu ka zubar zu zai ka zubar ka ce me so fa yazo yana dauka yara ku zo ku ci to sai abin ya dade ko an mun samu labari ko na mutanen na na suratu nun ya gaba kaɗan can ya faɗa a cikin nun na mu kafin a jini yake cewa
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين to baya dai ka san karatu a baya ba daɗi ya ko eh menene gaba kaɗan na baya dai هنا ما بعد ذراء مسره ليقولن ذهب سيئات عني إنه- إنه لفرح فخور Allah je bayan mun dauke masa mun baya sai ga yana alfahari yana alfahari to abin ba zai albarka ba in dai ba ba hanyar da ya kamata ba إن الذين صبروا وعملوا الصالحات illa lakin ba da banza ba Allah zai na sabaru a rarrayi kaga wayanda suka yi hakuri a zamanin zanance zanance